الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba sha bakwai ga watan Rajab hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1447 a kalandar nasara kuma a bakwai ga watan 1226 kamar yadda aka saba rana irin wannan ƙura irin wannan na laraba muna karatu a wannan littafi mai taken addurarul bahiyya wallafar ɗaya daga cikin manyan malamai a shekul allama muhammad ibn ali a shaukani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na saba'in da hudu a jerin darussan littafin za mu tashi a kitabul hadaya littafi da zai magana akan kyauta harshen larabci na da yanayi da ya sha bamban da wasu harsuna da dama ta yadda kamar yadda suke cewa yuti da shai'i ma'anan khasan li ma'anan daƙiƙin au li farkin daƙiƙin bai na kuma ko ya ɗan bambanci yake tsakanin waɗansu abubuwa guda biyu ko da a tushe ɗaya suka tsoro ko da sun fito a da'ira ɗaya to amma ɗan bambanci kaɗan na ma'ana in larabci zo sai ɗauko wani suna sai ya ba wannan kalmar hadaya jam'i ne na hadiya sannan akwai atsaya jam'in atsaya akwai hibat jam'i ne na hiba akwai nihal jam'i ne na annihila ko nihila annihila dukkanin kalmomin nan guda hudu da alhibatu da alhadiyatu da al'atiyatu da annihilatu bahaushe kawai zai ce maka duka kyauta kuma kyautar ma'anar ta fito kaga sadaka kuma sai ce mata sadaka ita ma tana da'irar su ce amma tana daukar wata ma'ana ta daban to kuma sai sunanta ya sha bamban da na sauran sai bahaushe baya fassara ta da yadda yake fassara waɗancan to shi balarabe waɗannan kalmomin guda hudu dukkaninsu suna da bambancin ma'ana akwai hadaya wanda jam'i ne na hadiya akwai alhiba jam'i ne na jam'in shi shine hibat sannan akwai annihila sannan akwai al'asiyya in an ce alhadiyatu ana fassara shi da kyauta alhibatu ma ana fassara shi da kyauta al'atiyya ma ana fassara shi da kyauta annihla ma ana fassarawa da kyauta wa atun nisaa sadaqatihinna nihla yana da alaka da alhibatu yana da alaka da alhadiyatu ta wata fuskar amma a larabci kowane yana iya zuwa da ma'anar shi ta daban in muka lura da wannan kitab din ya ce kitabul hadaya in muka dan yi gaba kaɗan yan layuka kuma sai ga ce kitabul ibad in baka yi takanin dan bannin zaka ce littafin kyaututtuka kuma ka yi gaba ka sake cewa littafin kyaututtuka to an yi wannan babaranci to a cire tsarin kitab kuma da kawai larabcin ya miƙe to amma a wurin balarabe hadiya daban hiba daban atiya daban nihila daban sadaka ma zaka iya shigo da ita sai kama da su ita ma daban sannan banda wannan tsuran su tsuran kalmomin ne a zaman kansu in kuma ka ce hadaya na umma shi ma kyauta ce amma ita ma ta kuma sha da alhadiyya kawai ko hadiyyar umara da sauransu to balarabe in yace alhadiyatu wanda yake wa jam'i da hadaya abinda yake nufi shine abu mai kima da wani mutum ya ɗauka ya ba wani domin girmamawa ko kuma don soyayya da ke tsakani ita soyayyar ba wai soyayya daga wanda ka ba zuwa gare ka ba a balarabe in haka ne dai canza mata suna soyayya ce daga mai wanda ya ba da kyautar zuwa wanda aka ba so da ka za ka iya ba da kyauta ga wanda shi bai da ra'ayinka amma kai da ka ba da kyautar kana da ra'ayi shi balarabe sai ce hadiya sannan ita al-hadiya kamar yadda suke cewa galiba ana yin hadiya ne da abin da in ka ba mutum zai iya ɗauka ya tafi da shi galiba haka balarabe ya ce galiba duk abin da ya zo a babin hadiya wanda in ka ba mutum zai kudin da na kayan shi ya bar garin da su ko ya bar anguwar da su ko ya bar ƙasar da su wanda sauran galiban ba haka ba ne sai kuma alhiba ita alhibatu ita ce kyauta da wani mutum ke ɗauka ya ba wani ba dole don yana ganin girman shi ba sai don akwai wata gajiyar haka da zai ci ko ana gaba ita ce hiba za ka iya zuwa ka ce to na ji wane kaza sai kai mai wata kyauta da irin da bawashi ke cewa ka wurgar a nan ko don ka tsinta a gaba to ita ce wannan ita laraba ke ce mata hiba to sannan daga cikin ma'anonin ita hiba ita ta shafi abin da za a iya ɗauka a tafi da shi da abin da ba zai ɗauku ba dole a bar shi a wurin kila fegi ne kila gida ne kila gona ce kila lambu ne wannan ba mankular ba ne dole ka bar sa a wurin to su na ana ce masu hadaya ne abin nan ne hibat sannan wani bambancin su shine wannan naf'u din da yake cikin hiba wanda ba shi a cikin alhadiya zaka iya yin shi ta hanyar kyauta da neman ƙari kyauta da neman ƙari misali yanzu kana da abin nan wani wani gidan gona ne haka kana ko ko wani kamfani kana yin yajiddika sai aka ce wani ya ci sanata sai kai mai riguna riguna duk da hoton shi sun ce sai kai kadai ka kai mashi saboda in ya ci allocation ne da waye constituency project ko in ya fara fitowa kai ma sai a sa da kai sai ce to za mu baka training yara dubu goma ka koya masu yadda ake riguna gida dai bai sa turo yara ɗari bakwai ba ko yadda yana jariyar ta gada as usual to sai dai kai kuma fata kula masa ba'atu to kaga wannan kayi kayi ne in ka ji shuru kaga tenuwa ta kusa karewa ran ka rike bai ci maka komai ba tunda ba hadaya ba ce hiba ce ka iya samun shi wata na ka ce to ranka dai mun ji shuru miliyan biyu na kashe a rigunan nan ka fito mashi a mutum tunda shi ya nuna shi ba mutum bane sai maka aljananci muna kallo ana kirgawa mu mun yi riguna wani ya ce a dawo lafiya an sallame mu ba sallame ba to sai ka fito mashi a mutum to ita kuma atiya al-Imam Shankiti yake cewa ita atiya babbar ma'anar da zaka dauka ta ta fitta sha bamban da wacce da hiba da hadiya ana yi ne ga masu rai ita kuma atiya galiban ya ce ana yin ta ne cin gajiyar sai bayan karasu ko ya ce ya ba ka da karasu ‘ya'yanka su karɓa ko kuma in har karasu to zan ma ‘ya'yanka kaza ko zan maka kaza albarkacin ‘ya'yanka shi alamun shafiɗi ya ce fushi na ga wannan ita ce iba ita kuma nihila suna cewa ita ma kyauta ce amma ita tana zuwa ne fi ahwal khassa a wasu ke bantattun wurare wanda ba kyauta ake nufi ba in aka dauki sadaki na wata mace aka kai ba kyauta bane ba hiba bane ba hadiya bane ba afiya bane amma ne hira ne na ɗaya dai ba sakamako kake nema ba dan kudin da ka kai ba su isa a baka sakamakon ba akwai wasu fulani nan a wajen gombe suna da wata al'ada jiya jiya ni da wani mun kai wasu kudin sadaki sai ana wasa dai haka sai wanda muka kai ma yake cewa to dan magriba ta yi ba za a kirga ba amma in aka je aka kirga ba kai ba za a kira ni sai wanda muka je ce shi ko ya je wani daura aure a Gombe wasu fulani su su ne masu karba da aka je aka zauna aka ce to sadaki sai gaba ɗaya iyayen yarinyar suka ce ai su ba sa ba sa fitar sadaki ce siyar da ita za mu tsaya ana ciniki yanzu kawai gwargwadon kun abin da kuka ya dace kuma iya ƙarfin ku ko nawa ne ku bayar sun je da niyyar irin yan dubu ɗari biyu sai suka koma gefe suka yi shawara suka ce an fa ɗaure ne ba suka ƙara farashi kaga ko yanzu sayan kaya ka je ce ka ba da duk abin da ya samu to galiban in dai sai dai in kai ma kuma to wani abin nan ne amma za a wanke ka dan da abin da ka bayar za ka ga to kaman fa bai yi ba fa kaman fa bai yi ba fa kawai a faɗa maka kuɗin shi shikenan to su su su al'adar su su ba sa faɗan me za a bayar na sadai ce to dan wajen su ne ko ka karkato nan wajen mu ka buɗe wannan kofar wani sai aiko da dubu sha bakwai da ɗari takwas saboda an zo fitowa aka sai ma yara kosan ɗari biyu ma su da kasa al'ada ce ta fitar su sun yadda da haka sun yadda da haka za ga al'adunsu ne a kamar indiya ba mace ke biyan sadaki ba mace ke biyan sadaki a indiya har yanzu in aka gama shirya aure sai a yanke sadaki sai ita ta nemo kuɗin ko iyayenta ta nemo kuɗin sai a kawo gidan mijin don ita ce ta sa'a za ta aure shi ko kuma ba wai don matan sun yawa ba ne kawai dai su sun taso a haka suke irin sun misira kuma sai ka nuna gidan da matar za ta zauna sai danginta sun je sun kewaya sun gani su ma sun ga dama sai sun kira ƙwararru masana gida wani irin jini aka yi sannan a ƙarshe kuka amince gaba ɗaya za ku yi aure za ku kawo lauyanku za su kawo lauyansu za a yi rubutu da al'adun da suka yadda da lambacin da suka yadda cewa duk ran da ka sake ta ko ka wulaƙanta ta gidan ya zama naka a ƙarshe za ka zo ka rattaba hannu yes and yes sannan ita ta sa hannu sannan a yi bindin sannan a aji su da karar da ka ji cewa ka rabu da ita sai dai kai mata sex ta yi gaba kai za ka nemi wani gida ba dai ita ba saboda tun da ta baro gidansu ba yadda za a yi ta rayuwa gida ka rubuta da gidansu an kyautar da ɗakinta kuma ka sake ta wani irin karatu ka yi a wani mujallaji ka karanto suka ce to maganin ɗarin a mai wannan shi yasa katon gari kamar basawa biyu uku goma sai ka shekara goma ƙila cikin aure bai biyar ba shi ma kuma wanda ya sake in ka je ka bincika sai da ya gama gina wani gida da aka shirya tsaf ya gama ginawa to sai ya sake ta sai ya gaba in mai raha ne in ya zuciya ce ga tsohon gidana in kuma ya ɗauka da zafi ko kallon wurin ba zai ba sai ta kallon akasin wurin to ita ni'ima ana bayar da ita ne da wata manufa ta musamman ya sa sadaki ya shigo ciki irin abinda za a baiwa wannan mace in an sake ta abin nan mut'atu talaq duk sun shigo cikin nihal ko nihila to nan abin da zai magana shine alhadiyya kyauta da ake bayarwa saboda kauna saboda soyayya ita kuma kyautar da zaka ba mutum saboda kauna ba kana bashi bane dan bai da abu ba kana bashi bane dan ya gaza jama'a kawai za ka ba shi ne saboda ita waccan almawadda ko attawaddud ko kuma al'ura ka ba shi saboda al'ikiram girmamawa ka iya sayar rago yanzu kawai ka hau mota ka jira a babban dodo ka taka ka shiga gidan mai martaba ka kai masa rago ikiram ne hadiya ce wannan idan kuma wani abu ka yasa ka yi haka ila ka ballo ta a nan ƙasa ko kafin ta je can ka riga ta zuwa da rago to ta tashi daga hadiya ta koma hiba dan za ka bi baya dan lallai za ka bi baya in ba za ka bi baya ba hadiya in dan Allah kenan in kuma da wani abu a ƙasa to hiba to shine mala yake yayi shimfida ne yake cewa ita wannan su kyauta da ake yi don soyayya da girmamawa tana tabbatar da kauna da soyayya da sauransu fa innal hadiyata tuhabbibu al-muhdi ila al-muhda lahu min ghairi asl ita kyauta wannan hadiyar lallai tana sanya kauna ta ƙara ƙarfafa ila al-muhdi tuhabbibu al-muhdi waye al-muhdi mai bada kyautar to takan sa shi wanda ya ba da kyautar ya ƙara jin ƙaunar almuhuda ilai wanda aka ba sai siddiq hassan khan ya ce lal'aka amma banda aka fi za ka yi ɗaukar kyauta ka ba masoyi kai ta ƙara ma jin daɗi saboda ya karɓa shi kuma ya ji ba ta ƙara masu kome ba za mu je da alimamul auza'i al'imam Muhammad ibn Salama da an ba su kyauta suka ce ba sa su kuma kyauta ce ta ikram suka ce ba sa su ɗalibin ya ce su karɓa suka ce in za mu karɓa sai dai mun sa ma sharaɗi ya ji sharaɗin ba mai kullewa ba ne ya ce ya fasa su haƙura su duka su haƙura kenan shi ya fasa bayarwar su ma dama sun ce ba za su karɓa ba ya ce yi shura'u kabulaha an shar'anta karɓarta wa mukafa'atu fa'iliha da kuma ba da sakamako ko tukuici ga wanda ya bayar wannan tukuicin ya tambar da tukuicin Hausawa ba wuce ba yake ba tukuici dan aiki amma mukafa'a wanda ya maka kyautar akewa mukafa'a so da yanzu in aka aiko wani da ragon dubu ɗari nawa za ka ba shi tukuici za ka ba shi dubu goma da dubu ɗaya gida ko? ko wan fasar ke kila wan fa kila dubu ɗaya to amma in wanda ya bada kyautar ne ba ai ya kasan ba za ka fara mai wani alheri na dubu ɗaya ba kuma an so an shar'anta a karba shi yasa wannan na ga limamu shankiti ko ibnu ba ko cikin su biyun nan wani yake cewa shi fa al'imamun nawawi ne yake cewa shi yana gaba ba cewa za a yi an shar'anta a karɓi kyauta ba indi kyautar ta soyayya ce a tilasta maka karɓa so da in kake karɓa za ka bakanta ran wancan sai in akwai wani abu a ƙasa in kuma da wani abu a ƙasa ya kamata ka bayyana shi yasa wata na cikin ɗaliban al'imamul auza'i ya tafi aikin haji ya je ya gama aikin hajin shi komai haka ya dawo da ya dawo sai ya zo da kyauta gun al-Imam al-Auza'i sai ya kawo mashi sai na yi tafiya na je na je aikin haji ga kyauta ce na kawo maka sai al-Imam al-Auza'i ya ce ba zan karba ba ya ce akar makalla a yi haƙuri a karba ya ce zan karba sai in sai in ka da sharadi ɗaya shine zan karba ce ta kar makalla ne sharadin ya ce zan karba da sharadin ba zan ƙara koya maka ko harafi ɗaya ba ɗalibin nan ya shuru ya ce to zan koma da kyautar kawai ya ce to ta fi sauki sai ya koma da kyautar shi shi kuma ya ci gaba da koya mashi ba ma harafi ba ta'abirai ma littafai ma haka ta faru da al'imam Muhammad ibn Salama shi ma ɗalibin shi ya yi tafiya wajen sha sai zo mai da kamar wani bargo haka wannan ka ce wata ko alkyabba mai kyau yace mashi ba zai karba ba yayi ya karba yace in har na karba ba za ka ƙara zama a majalisi na da sunan karatu ba in ka je in karba to amma duka malamai suka ce wannan ya faru ne saboda akwai wani abu a ƙasa na ɗaya akwai yiwuwar sun yi tafiyar ba su nema izini ba wannan suƙul adabi ne shine aka nuna masa saban su da kuskuren su da haka na biyu ƙila biyadda da ingancin hanyar da aka samu ba amma bai da tabbata ce mai ba zan karɓa ba don ta sata ce sai ce a karan kalla dalili kuma ba ka da shi kama kana ɗan wani abu na ɗan shubuhohinka ko yan dalilanka ko wanda a karan kanka kai baka gama amincewa ba ka gama amincewa ba wani sanata kawai zo ya ziyarce ka ce to wata mota ce ya kawo ka ce ranka dai ba zan karba ba ce to a a lalle a karma kalla a daure a karba ce to zan karba amma zan yaƙe ka a 2027 zabe daya in ban karba ba zan maka kanta amma in na karba zan bata ka in baka lokaci ne kai shawara ko ka gama zai ce ya gama ko sai ce a juya da ita irtika ba kafu da rarai banna mafi sauki shine a juya da ita to amma dai in baka da wani dalili ya dauka musamman hadiya ya baka to ka karba yushru qabulaha an shar'anta karbarta wa mukafa'atu fa'iliha da kuma ba da tukwici wannan ba tukwici ya kamata a fassara shi ba tukwici wanda ake ba dan sako tukwici wanda ake ba dan sako sai dai a ce wa mukafa'atu fa'idaha da mai da biki ga wanda ya maka kyauta zai fi ba da ma'ana shine bikin mata ana ce mai mukafa ya halasta in wata ta haihu wacce naira goma waccan abin sai ga ta tara dubu hamsin a hankali a hankali ita ma kashe garin da ta haihu ma wata ta haihu kuma ita ma ta aika da ɗari biyar amma wannan hamsin ɗin za ta kulla wani abu mai ƙwari can kuma ta yi ta mayarwa a hankali a hankali don ma bai mata yanzu ba sa jiki irin da yadda iyayenmu da kakanni suka rika yi ko da za ka kowa ba su boko ba amma sun fi yan bokon hadda yanzu za a ga kawai kowa tana lissafi lokacin haihuwar wane wanan fa bana ya gama jami'a shekara talatin amma lokacin haihuwar shi wance da na haihu tiya ɗaya da rabi ta kawo ma ita ma da ta haifuwa na tsare-tsaren kakaninka ni ma na kai mata tiya biyu a lokacin ƙa'ida sai an ƙara shine idan ya hau ya hau ya hau daga mudu tiya mudu da tiya yayi ta tafi mudu da yayi ta tafi yayi ta tafiya to su ya su kuma sai su sa rana sai su haɗu sai su zauna sai su yanke shi sai dawo gare musamman ake zama don wannan aikin sai to wance ya lawo shi za mu zauna bikin nan a rago shi abu ya kai tiya bakwai bakwai kai bare da yin tsadan na za a ji jiki to sai ka zo sai su haɗu sai su zauna to kin haihu na kawo maki bakwai na haihu kin kawo man bakwai da rabi to yanzu za a yi tsaftare shi madadin in ke ta same ki in kawo takwas sai to yanzu me za a yi nawa za mu mayar da shi to yana ga ko mu mayar da shi mudu da ɗari biyar biyar sai zama a kan mudu da ɗari biyar biyar za a dora su da ka wanda ji ya sama a gaba sai a kai mata mudu ɗaya da ɗari biyar saboda wani sun yi yawa sun yanke shi mukafa'a kenan ya halatta irin wannan to kaga wa yushraku la yushraku qabulu ha an shar'anta karbarta wa mukafa'atu fa'ilaha da mai da biki ga wanda ya bayar shi ma idan wani abu ya faru sai a kyauta ta mashi kuma kai a zuciyarka ka san an kyautata a cikin akwai hadisin sai na bi hurairah radiyallahu anhu yake cewa wanda yake cikin sahih bukhari yake cewa annabi yake cewa law du'itu ila kira'in aw zira'in la ajabtu annabi ce wallahi da za a gayyace ni walima wadda aka dafa ko gasa karfata annabi ce wallahi da na amsa dan ya nuni ga muhimmancin an gayyace ka karkare na karkare na yawa mai tsukuwa suke dafawa walau uhdiya ilayya dira'un da za a bani kyautar kafar gaba au kira'un ko karfasa laka bil tu da na karba to wallahi zan karba ba a renawa kenan mutum a gaban ka yanka sa ko sai baka kafar gaba ko karfata ko cinyar baya ka karba ce zai a gama yanka sama da bisa zan karba kuma zan yi godiya to wannan maganar ita ce sun su alamun doyin sun kalla su da ce to kaga in ka ki karba ne ake gudu soyayyar ku za ta yi rauni kuma innamal mu'minu da ihwa ita soyayya renan ta ake bal soyayya ma sayanta ma ake ana sayanta dan tafi kiyaya kwanciyar hankali karka ce oh duk garin nan masu ilimi in niyyar abu ba sai nayi ba wannan jaki ne ba mutum bane ku bi shi a hankali da za ku mamaye shi ma da kun ga kafu a jakin ma iblis kenan ko shine jaki mai kafu jakin gaske ma dai baya kafu amma iblishin jaki na kafu shi yasa za ku ko a drama za ga jaki da kaho ya fito a aljani eh to an fita da'irar jakuna ma kenan an samu promotion wa yajuzu bainal muslimi wal kafiri irin wannan kyautar ta halatta tsakanin musulmi da kafiri kafiri zai yi maka kyauta ka karba da kai ya ba kafiri kyauta ya halatta illa iyaka me yasa ka bashi shi me yasa ya baka ai duk garin nan wanda nake ga taushi taushin ya zo ya karbi Jesus a matsayin mai ceto sai wani to sai ya kawo maka kyauta a to kai kuma ya rena imanin ka ne yayi sannan suka ce na biyu ai hadaya yace ko hadiya ita kuma hadiya na yin ta mutlaqan ne kada ta ta'alluki da wani abu na aqidar shi in ta ta'alluki da wani abu na aqidar shi to ta zama hadaya muqayyada hadaya muqayyada kuma sai an koma an kalli mai malamai suka ce kuma kaga abin da jumhur suka ce anan ba za ka karba abincin su ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karbi kyauta daga kafirai akwai hadisin ali ibn abi talib yace ahada kisra li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kisra ya aiko wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da wata kyauta faqila minhu sai aka ce mashi wa ahada da faqabila minhu sai annabi ya karba wa kaisar kaisar ma ya aiko da kyauta sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya karba duba sarkin farisa da sarkin rum miyagun kafirai a wannan lokaci suka aiko mai da kyauta ya karba kuma shi da kanshi wa ahada lahu wa ahada lahul muluk sarakuna da wurare da dama sun kawo mashi kyauta shi kuma ya aika musu da kyauta zai iya ce wannan a kai mu wani wannan a kai mu wani da haka babu laifi ya halatta a karba saboda ya Allah mutukin sarki yana cewa la yanhaqumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum babu laifi a gare ku Allah bai hana ku ba ku yi mu'amala ko ku karɓi kyauta ko ku ci abincin anil ladina lam yuqatilukum fid din daga waɗannan da ba su yaƙe ku a addini ba ba su yaƙe ku ba ba su fitar da ku daga gidajenku ba ba su taimaki makiya a kanku ba ba laifi ko kyautata musu ma ku yi wa ya haramu ruju'u fiha haramun ne komawa cikin wannan kyauta shine haramun ne janya wannan kyauta in ka ba mutum ba a janyewa ba a janyewa musamman idan ya yi hauji idan ya yi hauji ba za ka janye ba misali yanzu ka ci ga wayan nan shikenan ya karba ya je ya tashi mai ɗan maɓallai ya cire sim ɗin ya je an yanka musu da ma tsarin sim ɗin ma da bambanci ko ya zo har ya sa kuma gobe kuma haɗe ka ce na fasa ai baka isa ba baka isa ba ya riga ya gina rayuwar shi yanzu a kai ɗan adam haka yake shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana kausasawar da shari'a ta yi game da mutumin da ya kyauta ya koma ya karɓi kyautar shi al'aibu fi hibatihi kal a'id ya'udu fi qayyi ko al'aibu fi hibatihi kal kalbi yaqiu thumma ya'udu fi qayyi mai kyauta ya koma ya karɓi kyautar shi kamar kare ne da ya amai ya koma cin ya amai gashi kare to ko ba kare ba mai koma cin ya amin shi kazami ne gashi dabba gashi kazami abu biyu kenan to da ka in dai ka baya shikenan yasa ne yace laysa lana masalu sawi ba mu da misalin da yake kowane misali muni irin mutumin da ke kyauta ko ma karbi kyautar shi in ka ce ba ka misalin da yake kowane muni shine wanda ya kyauta ya koma ya karbe kyautai shi wuri ɗaya ne aka yadda inda ka ba ɗaya da ɗaya goma sai ka ɗauki kyauta sai ka ba wani sai ka ji wa'azin shari'a ba ta yadda ba to ya halitta ka koma ka karbe shi ma suka ce ɗan kar ya zama babban ɗa ko kuma kar ya zama shari'i ne farko kar ya zama babba shari'i na biyu bayan ya zama babba kar ya zama bai gina bai canza rayuwar shi akai ba ka zo ka ce mashi to ga wani gida nan na baka three bedroom ne flat flat ga su dakuna ne mata uku za su zauna a nan yana da mata biyu yana maneji a wani mai ciki ɗaya ɗaya kana bashi yanzu da safe ko yanzu da dare nan zuwa safe sai ya kira masu sayi sai ya sai da ɗan wanda yake ciki matsatsa sai ya ɗan samu kuɗi ce to amma a bashi ya ba a bashi ya ba da lokaci a bashi tazara ta sati biyu to da zai je ɗan gyara wancan ya je ya ɗan soyo fenti ne ya ɗan soyo siminti ya ɗan ajiye yashi da ‘yan duwatsu zai ɗan gyara shadda zai ɗan gyara waye sai ka zo ka ce mashi ka ji wa'azi ka janye ai wa'azin ka ya dace ya farga sai da wancan saboda ya juya rayuwar ta ta koma wancan ba zai karɓi wannan yanzu abinda za ka yi ka nemo irin shi ka ba saura kawai shi kenan shi ne kawai mafita wannan ba zai karɓi ba amma shi yasa za ga malam malisha daga cikin malamai ma umurin suke ta daga cikin abin da ake koya maka wayo cikin hiyar na shari'a idan wani da zai iya kwace kyautar shi yayi maka kyauta kai maza ka dora rayuwarka akan abu kai maza ka dora rayuwarka ka zo da mashin gai da mahaifinku sai mashin ya ita shi ashe ashe ɗan security nan ne aka danna mashin da lafiya shi lau mashin ɗin haka yake wahalar da kai wallahi wa in ta buga waya ya tashi to na yi waya ka je shago ka karɓa sabo to in ka sanya ake je kai maza ka sai da tsofa ka kalma shi kuɗin ka karɓa sabon ka fara hawa ko ka ɓoye sabon tsohon a ɗaki dan man da ke ji ka tsiyaye ka saka shi a lungu kawai kai ma wannan sabuwar lamba kira nan ka zo ina ai baba kana ban wannan ta yadda wani kawai na rabu da wancan kar ka ce ka ce ai da kai ba na rabu da shi kuma wannan ana son bayanin rabuwar a same ka eh na rabu da shi ni ma rabin da in gaishe na karkashin gado tun rana ce ko le kashi ban yi in ta nara sai ka sai da tsohon sabon ko ka gyara tsohon ka kai mai fenti to amma in aka ba kai kaje ka ajiye ina ma kin din na baka watan jiya so wallahi baba yana nan na ajiye to ka dawo da shi na ji wa'azi ba zan iya siyan ma kowa ba dole ka dawo da shi kai ka ja kai ka ja ko ya baka fegi ko ya ne ka samu bulo ko ɗari biyu ne kira masu haka ku ce ku haƙe wurin nan ka san gwallis shi da Allah ya dogara bulo ɗari biyu na ƙara ya ka bai shi wai filin nan fa na ka ba da gini ka to baba ana matse ba bulo shikenan zai bada kuma in wata 200 ta to kaga akalla ka alkinta kai wani motsi to yanzu ka cinye waccan kyauta yanzu kai fata wanda ya ji haka take amma ba za ta aiki a kanka ba kai Allah ya taimake ka kasha yanzu aiki na kan shi ya nemo kyauta ya ba sauran yan uwa yace watajibu taswiyatu bainal auladi ya wajaba daidaita kyauta a tsakanin yaya akwai hadisin Jabir dan Abdullah akwai hadisin Bashir ibn Sa'ad mahaifin An-Nu'man ibn Bashir riwaya da alfaz da ke cikin sahih Muslim hadisin Jabir da yake cikin sahih Muslim yana da alaka da shi Bashir din ga kuma shi na shi Bashir din cewa ya yi kyauta ga wani ƙaramin ɗanshi yana da mata biyu ko uku ko fiye sai ita ɗayar ‘ya'yanta duka sun girma ita kuma amarya kenan tana da ƙaramin ɗa shi kuma ya manyanta sai ta hura mashi wuta sai ya ba shi wani bawa ɗaya da ya rage kuma da alamun tattalin arziki shi ya fara karyewa kenan manya sun gama cin gara yaro ya fara tasowa ba arzikin yanzu shi ana so a yi bashi sai ta hura wa uban wuta sai ya ba shi kyautar bawan nan saboda sauran ƴaƴan sun riga sun ci gajiyar dukiyar uban sun ginu to ka san mata su sai a hankali da ta hura mai wuta ƙarshe ce to ya ba shi ta ce to ai kuma sai ya je ya faɗa wa annabi ya sa shi a matsayin shaida kada manya su taso su mai rigima to kawai ya yarda kuwa ya ɗauki yaron ya tafi tiyar sula wannan ɗan nawa na ba shi bawa na da nake da shi da na ce duk ‘ya'yanka ka ba su irin wannan kyautar ya ce a abin ba su ba ai ba ma abin bayarwa ya ce to la a shaɗu a jaure wa ashhad ala zalim ala hada ghayr ka je ka sa wani na shaida ni ba zan yi shaida ba wannan kari wannan zalunci ne ya rasulullahi ya za a yi yace ai yanzu ko dai ka nemo bayi har wannan manyan ka ba kowa ko kuma ka karɓe na yara yana koma ya faɗa mata fatawar da aka bayar ya ce to kuma ya karɓe kyautar ta ce ala ra'su wal aini ta sallama kaga wata ce sai ta ce wa ka tambaya ce annabi to ka tambaya aliyu ka tambaya mugira to abu hurairah ma zai iya baka fatawa to ai duk ka gama kewaye kewayen ka baka tambayi aisha da hafsa ba a tambaye su aji me za su ci amma akwai malamai na da mazhabobi guda biyu a kyautar da ake wa yaya mazhabar farko ita ce mazhabar jumhur ita ce cewa da namiji da mace in ka zo yin kyauta za ka daidaita su mazhaba ta biyu su ne su mamar salihu ibn al-taymi malamu mu'asirin da yawan su akwai kudama daga cikin su kadan su kuma suna cewa ai a babin kyauta ma za ka iya ɗaukar ƙabi abin nan hukuncin gado lizzakari mislu hasil unsayayi to a babin kyauta ma akwai wannan saboda in ka ba maza dubu ɗari ɗari sai ka ba mata hamsin hamsin in ka ba maza fegi fegi sai ka ba mata rabi rabi ko ta kai shekara hamsin da yin aure in ka ba na gaban kaɗan auta ita ma sai ka ba ta saboda dukkaninsu makinsa ɗaya ɗaya ne shi ake la'akari da shi da aka dai in ɗaya ne sai an daidaita su a kyauta kenan ba a hana kai wayan ka kyauta ba sai dai kyautar wannan ana nufin hadaya banda hadiya ko ma warada bi sababin ma wahabtahu lahum bi sababin ko li sababin banda abin da kai musu saboda wani wani abu da ya biyo wannan primary wannan nursery yake wannan primary wannan JS wannan wannan secondary kenan ko wannan na degree shikenan kaga kudin da aka she masa da da bambanci wannan an kawo makaranta 10,000 a tam an sallame shi naira 50 50 na switch kullun shikenan a tam din duka 3,000 an gama to shi kuma wannan fa shi wannan secondary yake shi kuma 30,000 yake biya sai ya musu shi ba kuma duka tam daya to wannan kuma jami'a yake kuma a jami'an ma kwaskila mai tsada to kowa sai a yi mashi jiyar da ya kamata a wannan makarantar da yake zuwa nan bayan gida ne shi ke ya rika takawa ya sai mai takalmi mai taushi wannan kuma da sai mai mashin ya sai mai mashin ko zai kashe mashin din ya ta zuwa makaranta ai wannan sai ya rika bai mashi tiket din jirgi a ingila ne ke karatu a ingila ba a pound ake biyan mashi school fees duk samista zai dawo ya hutu zai ma yin sakance sai je china sai je cuba sai je australia sai je iran duk a biya mashi wannan wata lalura ce ko kuma ɗaya cikin ƴaƴan ta lafiyayye ne ɗaya ko mara lafiya ne mariri akwai rashin lafiya duk wata bai ci sai ya ci sununin kuɗi shi kuma wannan allah ya mai lafiya sai a shekara ila in ta haɗa kuka da ɗan ɗari da hamsin shi kenan to wannan wannan kyautar ba ta shiga cikin wanda ta zama wajibi sai a yi tasuya a ba za a yi tasuya ba saboda me ai akwai abin da ya sa aka yi ba kyauta ba ce mutlaqal hadiyya to sai ce warraddu li ghairi mani'in shar'iyyin makruh warraddu mai da kyauta da kin karbarta li ghairi mani'in shar'i ba tare da wani mai hanawa na shari'a ba makruhun makaruhi ne kenan ba a so mutum ya ɗauko irin wannan kyautar ya baka ka ce ba za ka karba ba sai dai idan ka fahimci akwai wani abu in hadayar ta zama hadayar umara to za ka ita ba za ka karba ba wani mai mulki ya tunkaro ya baka kyauta ya halatta duk mai mulkin da ya ba kyauta ka karba shine asali amma makaruhi ne in ka fahimci akwai wani abu a ƙasa ba inda aka haramta ba inda aka haramta in wani ya koma gefe kuma ya ta zagi ka gan shi ko don yana alaran ma an ba shi kyauta mai kauri ai mai sauƙi ne ka zama alaran mana babu kyas mai sauƙi ma kawai don yana karantar da muktasar ka duba yadda suke ta layi su ka iya muktasar ɗin in ba zaune ka buɗe shago ka fara kai ma za su zo su da ka ba ka da uzurin ka ce ba za su karɓa ba to amma kai da za a ba in ka auna ka ga akwai wani abu a ƙasa za ka yi ce mashi ba za ka karɓa ba an kai daɗe a yi haƙuri muna nan dai muna biyayya muna ƙara karantar da aima shugabanci biyayya kyauta kuma a yi haƙuri yayyayi kake karɓa to da kai kana hango akwai wani abu kana hango akwai wani abu amma in babu wani abu ya halatta ka karɓa ya halatta ka karɓa in ka karɓa ba wanda zai iya cewa ka ka saba amma in ta zama hadayar umara to ko hadayar hukka ko da wani abu a ƙasa ko akwai wani dalili da yasa aka baka to irin wannan gaskiya ba za ka karɓa ba wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh
bayan ya amsa sai shi shi kayan aikin da sauran abubuwa shi zai da kuma sun da fita wannan sai bayan an yi wani ta wuce zai kuma yi shi biyoyi sai shi wannan kayan da ya bayar da ke shirin da shi ba.
a to ai kai ba ruwanka shi yasa ya kawo ba za ka tambaye shi a na ya samo ba za ka ɗauka a salari ne kuma salarin na da kauri za su iya yi haka kawai za ka kyautata zato inda ka ga ai da da aka gama invitation din ai baka gangara anguwar talakawa ba gun gidan honorable ka tafi dan zai iya in ya kawo za ka ce to honorable ko ina abubuwan ina aka samo su a dai ba dai kudin constituency project bane aka yanke ko mai ruwanka da tambayoyi la tasalu ana ashiyayin tun da lakum tasukum ba sai dai ya kawo kaya shikenan sai dai in ka fahimci da wani abu yanzu yanzu misali a ce kai wani farfesa ne kana duba wani gwamna ya dawo yana PhD har aka gama coursework so ɗaya ya zo za ka auren da ya kawo kayan ɗaki me ya kamata ka yi kada karba don wallahi tasu ɗin shi ya baka tasu zai baka kakka karɓa sai da aka gama difen ka yi kace-kace da shi an mai da shi baya an soke chapter da tu da three sai to to to honorable in kayan ɗakin nan na kusa yanzu a iya bayarwa to tun yanzu ne zai baka dan Allah so da kai ne in wani ya maka kyauta in dai a duki dukiyar da akwai ta halal akwai ta haram sai ka kyauta da to kawai kai shiru in haram ce zalla to shine ba za ka karba ba shine ba za ka karba ba amma matakar shakure shakure ne kai kai shiru to sai sai kitabul hibati littafi da zai magana akan kyauta wanda ake da neman kari wa alaikumus salam eh eh eh eh eh idan uba ya yi maɗa kyauta dukkan raguwar masu haƙƙi ɗari bisa ɗari suka ce sun yarda shi ke nan amma idan ɗaya ce bai yarda ba za a cire kasan shi in biyu suka ce za a cire kasan su in duka suka ce bai yarda ba kyauta ta kashi to tun da sun haɗu cewa sun yarda shi ke nan kyauta ta yi kyauta ta yi na?
sai kuma misali shi wanda aka ce haka eh shi ya ga wasu a bayar a raba shikenan su kuma su eh America wai araba saboda ile yana ga ba haka baban sai kamata yi ba kada dai lahira da irin wannan sai irin wannan yanayi sai ce kai a dawo da ita kawai araba Allah zai ka mana kaza zai mana kaza to in haka ne babu laifi in yi hakan yayi na'am
yakan faru misali akwai mahaifin yana da yara so cikin abin da ya mallaka sai zaman to ya yi yara na shi ya rasu ya bar yara na da yara jikokin shi ganin ba mu baya na abin da ta sai da kuma sai ba mu jikokin shi ne ne su mana shi
idan yana da ran shi da lafiyar shi ya halatta to da idan uba na da ran shi da lafiyar shi waɗanda aka hana kawai ya ware wasu ya ba su kyauta banda wasu ƴaƴan shi ne kawai amma in uba na cikin lafiyar shi zai iya kyautar da dukiyar shi tun daga naira ɗaya har ƙarshen ta gaba ɗaya da nisa da ba ɗan da ya isa ya yi magana babu ɗan da ya isa ya yi magana in ka zo kai magana kuɗinka ne baka da kwandala a kudin babanka kwandala baka da ita musamman ka girma ma fitar da kai gandu baka da ko kwandala in ya ga dama ya baka kyauta in ya ga dama ya baka rance in ya ga dama ya baka lamuni in ya ga dama ya baka aro amma baka da kwandala a dukiyar shi in ya ga dama zai iya kwashe ta kaf ya kyautar inda ba a ce kwashe duka ba in ta zo a bada wasiya ce to idan na rasu a kwashe dukiyata a gina masallaci da to ka dai rasun ka gani sai dai ɗaya bisa uku to da baka riga ka kwashe ko kuma mutum ya je gargara ko abin da malamai ke ta ya hau jirgin sama kafa dubu arba'in da biyar a sama sai ya waya ko ya chatin ta duka dukiyata a kwashe a gina masallaci ga ma a sararin samaniya to nan bai halarta sai dai a raba uku in ya sauka lafiya sai a kwashe a yi in bai sauka lafiya ba a yi da ɗaya bisa uku amma dai kamar shi wannan da ya kwasa ya ba jikokin shi zai iya ba su su da ba su da gadon shi ai su ma wa'annan saboda suna da gadon shi ne akwai tuhuma shari'a na tuhumar uba ya ɗauki wani abu ya ba wani cikin ƴaƴan shi da zai gaje shi kamar yayi wayau ne ya ƙara mashi kaso ya ba shi dubu goma in ya da su kuma aka zo raba kuma ya sake samun dubu goma tare da sauran kaga ya samu ashirin da wayau to amma jikoki da ba su da gado mutum da ba su da gado ya tato baban waɗannan ya riga na da tsada ka bai da gadon dukiya ta da gida kaza da fegi kaza da shago kaza da jari kaza na ba su wannan yayi ba wanda kuma cikin yayin yake da hurumin ya tada magana in har zai iya tada maganar sai dai in yaro sai ce to ai a lokacin da ya bai da lafiya kawai nan ne kuma za ta iya sauraron shi amma ce yaya mahaifinku ya ce lafiyar shi lau kaga wannan irin kesin da ke faruwa da kaura ko kaura da ke a kano wasu ya ina kokarin su ce wai wannan kamfanin ya siyar ne lokacin wai kan shi ya hutu ka zo mutum da duke shi ya tara yan jarida yana cewa wallahi tallahi shi lafiya shi lawa lokacin sun tilasta mashi sai yi magana bayan ba su da hurumin haka ba su da hurumin haka lashke bari mu karkar wannan yace idza kanat bi ghairi iwadin falaha hukmul hadiyya duk kyautar da aka bayar idan ta ababi na hiba kyautar da ba ta soyayya bace ba ta soyayya bace an kawo sabon sabon DBO sai ka je kai mai kyauta ba ta soyayya bace wani soto yau haka san shi fa ga makota ga ɗan uwa ga dangi kila gidan kuma akwai masu son wannan kayan arzikin to idan ka kai mashi amma kai ba kana burin ka samu wani abu bane to tana da hukuncin hadiyya amma idan ka kai mashi ne dan nan gaba ka tara to ita ce hiba fi jami'i ma salafa cikin dukkanin abin da ya gabata na hukunce hukunce da ake so a kiyaye game da hiba yace wa in kana bi iwazi idan kuma mutum ya bada kyauta da niyyar ya samu mayewa fahiya bai'un wala hukumuhu wannan kyautar ta kasuwanci ce kuma tana da hukuncin kasuwanci idan ta ga dan majalisa can ya shigo gari sai ka samu manyan manyan zakarin Hausa guda biyar ka kai mashi a GRA ko a low cost ka kai mashi A- a- PA ya ce kawo a kai mashi ka ce a a kai ina so mu gaisa ka san masoyi na ne a zakarin da kake so a san kai ka kawo kuma kana da gaskiya ka je kuka gaisa sai ranka da wasu zakaru ne ika ika na hausa irin masu zakin nan ya kawo maka ko nan a kasuwar ƙauye ya fi dubu bakwai bakwai kaga dubu talatin da biyar ko sai ba ka dubu ashirin ka duba ka ce rage ne na ashirin ne kar ka tashi sai kun yi bayani ko dai a rago zakarin ka karɓa biyu ya siya bakwai bakwai ko an rage ɗaya rage daɗe na ga ashirin ne ai ko zakarin talatin da biyar ne to ya ya ya kake nufi ainihin da zan samu ɗari ko ɗari uku in je ba da deposit na yadda zan aura dan kar in zo roƙe ka kuɗin kano da katifa ne a ce kuma mun yi ba shi ne muka ɗan hudo ta nan in ka gade ne maka walawala ka ga abin nan zai iya cewa kai to ku bashi zakarin shi kar ka ji kunya ka karɓa ko da shugaban fati a wurin ka riƙo zakarinka sai ka wuce yan awaki kaje kaje ka sai da kayanka dan in ka kuskura ka baro na dai ne mahalada kuma kai asarar da kanka kuma ka ci ba domin kai ba wani Allah ka samu ka ba ma kace baka addu'a ba to irin wannan kyautar ce wala kan mun tasakka kada kai kyauta da neman ƙarya an hana Annabi sallallahu alaihi wasallam amma mu ya halatta me zaka iya rukunta a matsayin hanya ta samun kuɗi kuma akwai wanda sun rike ta kuma suna samu sun rike ta sosai sai kai nazarin mai honorable yake so mai royal highness yake so sai kai kokari sai ka abin nan wasu ba suna yin haka ba a Kano lokacin Ado Bayero ko wani babban dan kasuwa ya ga wani fili malam kai makai plaza a wurin za a samu abinci ba yace na ya ce na ne masa ba to shi ai ko ina san filin nan da yadda ra fadar bai ne ne ga sarki ba fadawa a sai ce na sai ga sarki ya gaishe shi amma fadawan nan sai jika su kyautar da ba su taɓa samun irin da ba wanda da ce ga dubu ɗari sa raba sai ce kai ga ɗari kai ga ɗari kai ga ɗari kai ga ɗari kai ga ɗari ya jika su kafin in ka zo tafiya za ka ji kira ne eh hadari a sauka lafiya eh duk inda ka zo sai an yi mamako bayan sati ɗaya sati biyu ya sake damuwa kawai in yi zan sai ya duka ya gaishe da sarki to tun da ya riga ya gama jika dogaran da fadawa wata rana sai ya ce rake da kowace yar bukata talakanku ne zo neman arziki a taimake kawai sai ya dogara da suka ce fada sarki ya ba ka kome ya ce wani dan fili ne can ya gani za a ɗan yi ɗan shaguna ka zama kace fulana ba za a yi wasu 'yan shaguna a ɗan samu ko na siyan ma yara biyu wata to sarki ya ba ka Allah sa albarka yi godiya ka tashi da ta mu da da ya fara to ka ga wannan wala da wanda saka sarki rizki ya kara amma ya fita to ya halarta akwai rizki akwai riba akwai faduwa to za ka iya rubin shi a matsayin sana'a amma ka kuma sai ka auna ɗan siyasan da za ka yi ba za ka yi kashe wani dubu ɗari ya aiko dubu hamsin a cire na takalmi a cire na waye ga da yan siyasar nan ko akwai wasu langwazin da ana faɗe goma sha biyar ta zo hannunka kai kokari ka gan shi ido da ido tunda abin nan ba dan Allah aka yi ba to a cire Allah gaba ɗaya bai kar ka fara ba Allah tsakiya ka sa Allah a duka a cire Allah harka ce ta kasuwanci da neman ƙari a je gaba da gaba ai zakarin na ranka ya dace wata tara kenan tun da aka kyankace su sai da faɗa wa limamin angomi ya yi masa addu'a Allah ya masa albarka don na manya ne ka zuzuta su yasa ko kasuwa ma ban kai su in ga farashin ba dan na san su zuwa hannunka sai sun ga farashi ba siyar da su za a yi ba alherin ku kawai ya ishe mu ka zuzuta shi in ka kirga ka ba su kai ba kai bayani to sai ya ce wal umra sannan an shara ya halatta a yi umra ita kuma umra an ciro ne daga al'umru wa huwal hayatu shine rayar da mutum shine ka zo ka ce wane ga gida ka zauna iya rayuwarka wannan shine umra ga gida nan ka zauna iya rayuwarka kai ko iya rayuwarka har da zurriyarka in ka ga dama ka ce har da ƴaƴanka in ƴaƴan shi suka ƙare ko suka samu mahallansu suka tare to gidan zai dawo hannun magadanka kenan in kuma yace iya rayuwarka da zurriyarka matukar akwai tattaba kunnin tattaba kunnin shi kuma yana da sha'awar ya zauna a gidan shi za a ba gida ba a karɓar kuɗin haya ba dama magada su kyautar ko su saya wani yanayi ne na ba da kyauta cikin hikima war rukuba haka ya halasta a yi rukuba ita kuma rukuba ita ma kamar umra ce amma ita bambancin ita ce ita umra da ranka zaka bayar ruquba kuma zaka rataya ta da mutuwa ne in na rasu ka je ka zauna a gidan can iya rasuwarka iya iya rayuwarka ko har ka rasu kaga jingina abun da rasuwar shi to wannan ruquba kenan yace tujibanil mulka suna wajabtar da mallaka lilmu'ammiri wal murqibi da shi wanda ya bada umrar da shi wanda ya bada rukubar mallakar gidan nashi kai da aka baba dama ka sayar wal aqibihi min ba'dihi la rujua fihima kuma za ta wanzu ga zurriyar shi daga bayan shi ba zai iya komawa ya karɓe wannan rukuba ko wannan kyauta da ya bayar ba ba zai koma ba shi ko zurriyar shi tunda ya riga ya bayar ya zama kamar wani abu na wakafi da ya yi wanda a babin gaba zai yi tattauna akan masain na wa karkashin wannan ne suke kawo matsaloli na wakafi wannan rukuba din da wannan umra din za su iya kama da wakaf wanda mutum zai zai zai kiyaye ko zai yi don rayuwar shi ta gaba ina ga shi wannan sune matsalolin da ya kawo a cikin babin ko sai mu dakata nan da kai mu sai mu tashi kitabul iman wa alaikum assalam wa rahmatullah eh
Thank you. bayan wannan cutar a cikin kuma musulmi ne a kuma da a tunan sai su ko da wani abu na kayayyakin sha wani aiki na
eh shi abinda malamai suka ce na musamman na ahlus sunna malaman salaf matukar kirsoci sun jingina kyautar da wani abu na aqidar su ko addinin da ba za ka ba amma haka dan kawai ya kawo maka yace dan shi ne ya gama MBBS dan shi ne ya gama law school dan shi ne cine ko da waye shi wannan bai dingina shi ga akida ba amru ne ijtimai amma aqaid da ibada diniyat wannan ba za a karba ba to da shi fa yana ikirarin da cewa a ranar 25 ga Disamba aka haifi Annabi Isa wa ba shi kanshi su yanzu sun da sabani kuma annabi isa waye annabi isa wurin shi dan Allah ba kai kirari kenan takadu samawati yatafattarna min amma kuma kai kana so kai irin wannan sai ka ce mishi a ya dingina abin da addini ka iya faɗa mishi karara addinin ka ce baka cin irin wannan ai a zariya kake ba ido gobe ko me kake jin tsoron ka faɗa sai inda ka zaga masallatai sai ka faɗa mishi gaskiya daga nan zai kiyaye ga to ma faran na ga ce wannan kuma ijtima'iyyat ne social abubuwa ne amma irin wannan da an jingina shi da aqida wa shirkiyat bid'iyat mutum ba zai karba ba ya zama shi sauki dan ya kubuta da aqidar shi da addinin shi wa alaikum assalam wa rahmatullahi eh kyauta ko rance a yin kyauta ne sai an masaura har ta gidan aure ma sai an mata har na goya ma sai an mashi kowa sai an mashi amma ba laifi zai iya ba shi rance ce gashi wannan ka juya rubuta kawai dai wani tsari sai zai ci gaba da juyawa da abin da ya samu na riba alhamdulillah dama dan ya amfanan aka yi amma matukar kyauta ne da ɗan ƙarami da babba da namiji da mace da wadda ta aure da wadda take gaban shi duk farashin su da dan sunan su daya yaya wannan sunan yayan shi yaje ya ba su wancan hukuncin ba ta to ai wani yayi girma wani kyauta ce aka ci Allah ya samu wa alaikumus salam na'am
sai kawo cewa babban ne yake da shago eh ban ɗan akwai sauran yaran da ke tasowa Eh.
shi wanda ya yi girma ya fahimci sabon su a cikin shagon da yake ci da kasuwa da ya za a yi zaɓe idan za ka je shan ci gaba in wannan ya sake tasowa shi ma ka ake wani da sauran kamar a wani kamar kuliyon haka shi ya wajen shi ba sauran ma su sai an cikin wani kawai din suna ƙananan duk a ba su an na goyon a ba su ya fi sauƙi babba ga naka ka juya da kanka ƙarami ga naka kai babba ka- ka karɓa ka rika kulan mashi ko kai ka karɓa hayan ko ka ba da hayan ka rika karɓar kuɗin ana adana mashi ya fi sauƙi amma a ce wai a bashi nan gaba in an sa wa kana da tabbas wata kala ayyamu da wilo habaina na wannan rayuwa wa alaikumus salam amma wani ababu shawara eh da dai kamata hukumar irin wannan matsalar da ya kai kai kawo suna da yaya sai kai an yi hidima da ɗaya daga cikin zaman akwai kuɗi bayan lokaci shi ya aika zauna da shi shi da ya kamata ya yi mashi shi kuma ya musu
ba dai kyauta ba to sai dai a mai wani abu tunda in dai kyauta ce to sai an masa wura
wanda ya kamata ya musu
akwai hanyoyi da yawa da za a iya ai lokacin suna aiki ya amfana ko kila zai iya cewa to abinda za a yi madadin wance ya je ga kwanshi wance ya je kadan shi wance ya je kadan shi kai ka zo mai harka sai in sa maka albashi na hidimar da kake ma ya halasta sai in ɗauko shi ma'aikaci duk wata yana da kaza ko duk shekara yana da kaza ko kuma mu zo mu yi, eh, abin nan mu ya halatta da ne sai ta abinda za a yi ni ce da kuɗi banda isasshen lokaci kai ba ka da ko bandala kana da isasshen lokaci zo mu juya kuɗin nan dan ribar da aka samu kana da kashi kaza yana da kashi kaza in aka yi wa hanyoyi da yawa za a iya juyawa su yi mudaraba su yi muƙarada da sauransu zai iya amfana kuma idan ka ce to ai da shi aka wahala aka tara ai baban sai mai hidima wanda ya baban shi hidima albarkar da aka samu shi ma ai shi ta shi shi albarka kullum an ce Allah ya maka albarka sauran ma ba su samu wannan albarkar wakilin ko sanya albarkar ba zai jira a biya shi ba walai ko ina da kai da shi kenan ba lokaci yayi Masu wannan game da fasari eh
kana da yara na ka fitar da su daga suna sun da shekaru eh kuma wani mutum a iya tushen da shekaru da ita a cikin yaran ta kama da shi ya zai da shi eh yaran ta kama da shi e ya halatta ita zakka ba kyauta bace kyauta ba zakka bace a kyau- eh, zakka ba kyauta bace ina masadaqatu sadaka ma ake kiranta ko kuma an faɗi wa'inda za a ba ko ma wa ya ratso a cikin ya cika sharuɗin za a ba shi to daga kana da 'ya'ya wani ya karfi wani bai da shi in ka cire zakkar hatsi dukiya zaka yi a cikin 'ya'yan naka ka baka tunda ba a gandun ka yake ba zaman kan shi yake yanzu ko kuma sun taimaka maka an yi wani abu kuma suna da bukata shine sharadin farko sun cancanta da ila al-fuqara wal masakin ya dauka a basu ya yi na eh eh eh wanda ɗayan da zaka dauka ba naka bane zaka iya bayi duk da malamai na ta an fi so ne ka bar a wanda kai to amma in bata gyaru ba zaka iya daukowa daga wani wuri ka bayar lissafi ba zai ci ba sai a yi lissafi a ga me ya rage za a cire ko shi za a ba ko wani shi amma ya halatta ya dauko cikin wanda kake ci kila na bara ne a dauka a bashi lura da ba a gyara na banan ba ko kila ba za a gyara ba musamman in al'adar haka ta gudana to ba laifi yayi haka tunda shi yana da wata bukata ya zama kamar irabin da yake shiga da kashin alharz yadda aka halasta ma larabawa ko musulmi a farkon addini a yi musayar ɗanyen da busasshen dabino a auna a ƙasa da ɗanye wanda yake cikin bishiyar shi bai yi ba saboda babi na lalura wannan ma zai iya shiga cikin irin kwatankwacin haka Allah ya samu dace ka suya na kallon mu alhamdulillah shirin la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu akwai sanarwar wannan sallah ne wajen ala wa ta'ala ko mutum ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne